ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyur rahama sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba muna karatu ne a sulhu hudaybiya da aka yi kuma mun tsaya idda cewa har an fara tura yan sako tsakanin tawagar manzon Allah da kuma Qurayshawa anda karshe manzon Allah ya tura sayyidina Usman da sako cewa ya dai ga Qurayshawa ba sun zo yaki bane sun zo ne domin su yi aikin umara su koma maka kuma ya kira su ƙureshawa a kan su bauta wa Allah shi kaɗai su shiga musulunci su manzon Allah ɗa'a sannan kuma ya je duk inda ya san akwai musulmi a maka ya mishi albishiri cewa ya kwantar da hankalinsa musulunci yana dab da bayyanuwa da kuma kafuwa a garin maka aga saƙo guda uku manzon Allah turawa ya tura sana Usman da shi kuma da ya je garin maka bacin da mun karanta isar da wannan sakon sai ɗauke shi lokaci mai yawa da aka sai ran bai dawo akan lokaci bai da ake tsammani daga nan kuma labari sai ya zo cewa wai ƙureshawa sun kashe sayyidina usman Allah ran sai baci yace in har sun kashe sayyidina usman to kuma mu baya'a cewa za mu yaƙi ƙureshawa dan ɗaukar fansa na jinin sayyidina usman babu gudu babu ja da baya aka yi manzon Allah mubaya'a karkashin wata bishiya wanda Allah ya yabi waɗannan sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu aka ce in ban da mutum ɗaya wanda muka yi bayani akan sana'a satin da ya gabata ko suka mar mubaya'a kan kawai sai dai a mutu amma ba za a ja da baya ba za a yaƙi ƙure shawa to daga baya kuma sai ya tabbata cewa duk an yi mubaya'a mazala ya cire hannunsa mai albarka na dama ya daura akan na hagu ya ce wannan hannun a madadin hannunsa da na Usman ne domin shi ma da yana nan gurin zai mu baya akan sai dai ayyaki kaga wannan ya nuna daraja ta sadana Usman cewa manzon Allah ne ma ya mar mubaya'a a madadin sa wanda wannan ne waɗansu daga cikin masu zagin sahabbai suke fakewa suke zagin sadana Usman cewa wai bai baki baya cikin waɗanda Allah ce ya yarda da su tunda bai wannan mubaya karkashin bishiyar ba to haka sai ka ba su amsa da wannan jawabi ina fata an gane to anan muka take ko yace rusulu quraishun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu quraishawa sun samu gamsuwa sun samu tabbacewa manzon Allah ba yaki yazo ba ga abin da ya kawo shi daga sai suka fara turo yan aike dakadunsu zuwa gurin manzon Allah domin a tattauna cewa ba zai ba zai yi zai shiga ɗakin Ka'aba ba ba zai yi umara ba saboda su a gurin su kaman kaskanci suke gani daga sai dai ayi sharadi ayi yarjejeniya ya koma Madina in ya so baɗi ya dawo kuma dama mun karanta manzala ya faɗa cewa wallahi duk abin da suka neme ni da nayi ne sulhu tsakanin ni da su in dai hakan ba zai taɓa addinin Allah bane to zan cika musu shi ملك cewa lamma wasa rasul sallama wal muslimuna ila hudaybiya wa askaru fiha da manzo Allah iso hudaybiya sunan wani kwari ne sunan wani guri ne tsakanin makka da madina ye sansani a gurin aslat quraishun ilaihim adadan min ar-rusul sai quraish suka fara turo jakadun su ɗaya bayan ɗaya a turo wani su tattauna ya koma ya faɗi sako abin da ya kamata ce to bai gama ba ƙara turowa ne haka aka rinka yi tsakanin su da manzon Allah littafawudi mar sallama domin a tattauna a cimma matsaya yaya ya kamata a yi ina fata an gane yace minhum urwa bin mas'ud as-saqafi daga cikin yan sakon da quraysha suka turo manzon Allah akwai wani mai suna amr bin mas'ud al-urwa bin mas'ud as-saqafi aka turo shi da ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ja'ala ko yukallimuhu yazo wurin manzon Allah yana tattaunawa da shi wa kana mimma qala lahu sallama yace daga cikin abinda shi urwa ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta masa ayyi muhammadin ya kai Muhammadu na lokacin bai musulunta ba na fata an gane aga ba zai ce masa annabi bikin ya ce a ra'aita yanzu ka bani labari ni sa ta qaumuka hal samita ahadin min al-arab istaha ahlahu qablaka idan yanzu tahowar nan da kai ka zo ka afka mana da yaƙi ka karkashe mu ko ka dammara garin maka da Qurayshawa ka taba ji a tarihi wani kafin kai wanda ya kawo zuri'arsa da danginsa wani bala'i irin wannan a ce mutum kai dan gari ne dan kabilar mu ne kuma ka kawo mana farmaki yaƙi har gida ka ci mutuncin mu a tarihin Quraysh a tarihin Laraba ba a kawo irin wannan abu in dai mutum dan garin ne ko dan kabilar ne to dai da zai yi yana kokarin kare kabilar sa ne ina fata an gane kamar yana nuna manzon Allah cewa ai bai dace ka ka mana yaki ba mu fa dangin ka ne aga duka wannan alamu ne na cewa sun kare mu kuma alamu ne na cewa akwai izza da daukaka da manzon Allah ya samu a wannan tattaunawar kai da aka yi saboda sun riga sun tsorata sun sare yace yanzu ka zo ka mana yaki ka karkashe mu ka dammara gari ka lalata komai ka taba jin a tarihi wani daga cikin larabawa ya kawo danginsa da fa'i ko bala'i irin wannan ma'ana dai tun da ba a yin haka kai garga fara haka bai kamata ka kama yaƙi har gari ko kaga alamu ne na dabara nuna cewa ba sa so su yaƙi da manzon Allah yace wa in takunul ukra in kuma kana ganin cewa lalle dole sai an yi yaƙi ma'ana kai ka dauki kudirin cewa duk da a tarihin larabawa babu ne taba kawo mutanen safarmaki ko ya kawo musu wani cutarwa ko aibi amma kai ka zaɓi sai dai mai yakin da kai to bari in gaya maka ya ce fa inni wallahi lara ko wujuhan wa ara menene abu bashi minan nas ya ce to wallahi waɗannan da nake gani a tare da kai ina ganin waɗansu fuskoki ne na waɗansu irin mutane wanda ba jarumai ba waɗanda ba su da cika alkawari duk da cewa sun taho tare da kai a yanzu kun taho nan ko zan mutum dubu da wani abu da niyyar cewa kun ɗauki kudirin za ku kawo faramaki a zo a yi yaƙi da ku to wallahi waɗannan mutanen in har yaƙin ne ma ya faru ba za su jure ba gudu za su barka haka duk wannan dabara ce ta salon yaƙi amma na magana dan a jefa masa wai tsoro a zuciyarsa in ma yaƙin ya kudirin yi to ya ɗauki ɗalaye guda biyu ko dai kada ya jefa wa mutanensa bala'i danginsa saboda ba a taɓa yin haka ba tare da larabawa ko kuma in yana ganin ma sai an yaƙi to ai mabiyan naka ba jarumai ba ne alamun su duk ragwage ne za su gudu ne kawai su barka yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai aka lada minal minako eh min abashin nas ina ga waɗansu mutane ne kawai waɗanda ga sunan dai wasu je kana yi ka ba jarumai ba ba jajirtattun mutane ba za su gudu ne kawai su barka ko khaliqan an yafirru wa yad'uka yace tabbas in har aka ga yaki za a yi wallahi guduwa za su su barka dan haka da kar ma ka fara yakin bare su kunya taka bare ma a sama abin da bai kamata kaga yayi dabara da kwarewa ta diplomasiya guda biyu imma magana farko ta tasiri a zuciyar wanda yake magana da shi cewa bai kamata ka tsawo mutanen ka da fa'i da yaƙi har gida ba ka karkashe mu to me ribar ka ai mu dangin ka ne daga dan babba sai dan waye sai dan waye ko ba ka bane ko kuma in ma kana ganin yaƙin zaka ma makawa to mutanen naka ba fajar mai bane sojojin naka ba ƙwararru bane za su gudu ne kawai su barka a ƙarshe kuma mu kama kama tsayin bawa kenan to duka kaga dabara ce ta zance dan a karya lagon abokin magana da ya faɗi wannan ya ce faƙala abubakar sai abubakar ya ce faƙalar abubakar yana faɗan cewa ai waɗansu mutane ne ba jarumai ba za su gudu su barka domin san da ya zo shi da yawan sahabbai wani su ƙurishawa ne ƴan maka ne almuhajirin galibin su sun naɗe fuskar su baya iya gane su saboda haka suwa zai gari yawanci ƴan madina ne da kuma baƙi waɗanda bai san su ba amma asalin wanda ya sani kowa ya yi rawani ya tafi fuskar sa gaba ɗaya ba zai gane wannan wane ba ne saboda dabara irin ta yaƙi game da haka soja ma yana haka ko ya sa hular kwano da wani gashi gashi da wani abubuwa ba za ka san wannan waɗin ka bane ba arhenta abokin ka ne ma in ka game da shagar sai maka wani abu tsorkar da sai ka sare kuma ta ma dariya eh to da ya faɗi wannan sai Abubakar ya bashi martani ya mara ya bashi amsa domin me saboda yana zo su kaskantar da sahabbai a gaban manzon Allah ya nuna cewa su ba jarumai bane sai ya ce masa radiyallahu ta'ala anhu imsit bidillata ya ce masa kadan la gafara ce kamar ka faɗa kai da Hausa ne kawai shine kawai fasalar da Hausa kamar ka ce kadan la gafara aga ba shi da gaya maka kai nuna cewa abinda kake faɗan ƙarya ne kuma kai baka ma isa ba kadan la gafara ko ana magana da mutum ka faɗa masa kaga ai ya san cewa kai da kake maganar kamar kana ka isa kuma abin da ya faɗan baka yarda da shi ba kuma za a iya daru akan abin da kake so ka kare shi ma ya karna shi kawai ka tawa ka kidan la gafara ko ce daga nan Allah mu za mu gudu mu mar manzon Allah to haka bai san waye yake masa magana ba saboda ya nade fuskar sa daga sai tambaya wannan din waye yake tambayar sauran mutane yace ananu na firru anhu mu za mu bar shi wa nad'uhu ko mu rabu da shi qala man za sai shi urwa ya ce wannan din waye yake ban amsa da ke wani har ke mun wata magana haka qalu sai suka ce masa abubakar ai ta da abubakar ne. to ya san waye abubakar saboda mutum ne da dama san abaka mutum ne dan kasuwa mutum ne mai kuɗi mutum ne ko mai karamci na fata an gane mutum ne wanda yake shahararre kuma sananne mai daraja mai kima tun a zamanin jahiliya saboda ɗabi'unsa masu kyau sai ka ce masa abubakar ne ƙalis ya ce amma wallazi nafsi biyadihi ya ce na rintse da allan da raina ke hannunsa ko laula yadun kanan laka haka ne ko indi lam ajzika la ajabtuka yace wallahi na rantse da Allah ba dan akwai wani alheri da ka taba min ba wanda ban saka ma alherin ba ka min wani alheri da can baya kuma ni ban samu dama na saka maka alherin ba to ba dan wannan abin da kuma ba da zan baka amsa kuna ganewa kage ana nuna maka cewa dabi'a da halin larabawa tun a zamanin jahiliya lokacin ba musulmi bane ba amma saboda amar wani alheri amar wata rana amar wani agaji amar wani insani kuma shi na ji arin cewa bai sake wannan abin da aka mar ba shi yasa yanzu ba zai iya ba wa sana baka mummunar magana ba saboda kenan akwai kunya da kima tsakanin su akwai daraja duk da cewa ba addinin su ne ba na fata an gane kaga nuna muka cewa larabawa suna da ɗabi'u masu kyau tun a zamanin jahiliyarsu duk mutum mai mutunci baya abun asha kuma yana gudun abun kunya kuma yana mutunta alheri wannan haga sai ba su daraja har Allah ya zo zaɓe su ya fito da fiyayyen halitta ma a cikin su littafin da ya fi kowanne a gurin Allah Qur'ani aka saukar da yaran su haga ƙarshen daraja ke amma haga mu yanzu jama'ar mu Hausa Fulani ya miki har ma ɗabi'a ta har suna faɗa ma ko ana mutum kirari wai ya ciye sha kuma ya zagi alhajin da ya bashi mutum za a masa alheri sun fi ɗari amma wata rana aka samu kuskure kwaya ɗaya aka mar to sai ya ɗauki jafa'i ya rika yaɗa wannan da mar alheri duk alherin da aka masa guda ɗaya duka sun zama a banza ya manta su shi yasa ake shiga masifa ba ma godewa wanda ya taimake mu ba ma kimanta wanda ya taɓa mana wani abu na mutunci ko da guda ɗaya ne wanda ƙa'ida ko cewa wata kwaya ɗaya mutum taɓa baka haka kawai dan ya san kana buƙata ya baka kasha ai ya kamata kamar wani abu kai ma na alheri kuma kuma karanta masa waɗansu abubuwa amma ga mutanen mu sai wanda Allah ya kare ko su abun su ba komai bane kai mar mutunci 100 kuskure kwa daya to duk mutunci 100 ba zai faɗa kowa ba sai ta yaɗa wannan jafa'i dama kuma daga ya samu wawaye yan a bugari mu a shakida shikenan sai a ci gaba a dama ayan mutane ai shikenan duk alherin sai a goge su yasa mai ɗabi'a irin wannan za ka gina kaskanta a duniya kuma har abun Allah ya kaskantacce ne saboda baya gode alherin da suka masa ya tabbata hadisi cewa duk wanda baya gode wa mutane suka masa abu to alama ne cewa shi baya gode wa Allah manzala kuma ya karantar da mu cewa duk wanda ya ma ihsani wani abu na mutunci na kyauta ya baka to ka saka mar kai ma taran kamar wani kyauta da zaki shi ma a ransa in ba ka da abin da ka saka masa ya ce ka masa addu'o'i nagartattu har sai ka ji a ranka cewa ka gamsar da wannan abin da ya maka amma mutanen mu ya ta tambayar ka kullun kana bashi kuma ta zo ta Allah kai hakuri to shikenan ka shiga uku Allah sauri yace wa ja'ala yukallimu an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa kullama kallamahu akadha bi liyatihi sai ya ba sada bakar wannan amsar cewa ba dan ka taba min wani alheri ba wanda kuma ban samu daman na rama maka wannan alherin ba har yanzu da zan baka amsa na martani game da abin da ka faɗa min amma tun da ka taɓa min alheri a rayuwata yanzu kai ba zan baka amsa ba sai ya haƙuri bar wannan magana sai ya ci gaba da tattaunawa da manzon Allah daga cikin abin da yake tattauna shi ne in zai yi manzon Allah magana sai ya jage mu manzon Allah kaga a al'adar mu ta Hausa Fulani in ka jage mu mutum kaskantar da shi ne walakantarwa ne yanzu da na faɗa ma kusan ku haka ya ɗauka amma su abun Laraba kuma mutuntawa ne eh mutuntawa ne mutai kama gemu ke da mutuntawa ne in mutum ma yayi ma wani abu kana so yi ma wani abu ya ce ba zai yi ba to in kama gemun shi kada kaza to zai shi kenan ya hakura karshen daraja karshen ka tambaye shi ka roke shi abu kenan eh girmamawa kenan ta mutunta shi ya zaga mutum da mijin suka yi fada mijin yana ta bala'i sai ta zo kawai ta yi ta kama gemu ta rike haka da hannu biyu an sa barin gemu da ta kama gemu ta rike to shi kenan mu faɗa ya kare amma haka kai zaka ba gemunka sai naushi ko wanda suka ce malaman tabi'a suka ce wa dan adam idan baka san abin da yake so ba da abin da baya so to zama da shi yana maka wahala abin da agun waɗansu mutunci ne agun waɗansu kuma tun mutunci ne yasa idan ka zo guri sai ka karanti mutane kafin ka fara mu'amala da su daga menene daraja a gurinsu menene kuma ba daraja ba a gurinsu ɗabi'unsu to sai ka ɗauki abin darajar sai ka riƙe dan ka nema kanka kai ma daraja ka mutunta masu daraja a cikinsu yanzu ko a gurin ko na abu wanda ba komai ba ne kai ka saba da shi a garin amma kana zuwa nan idan ka wani gari ka zo ka faɗa shikenan baka da kima abun mutane saboda su a gunsu wala Allah ko zagi ne ko cin mutunci ne ko batsa ne ma ko ba haka bane to ko da mu a nan a Najeriya ce hausar da ba san kwace zai yi ya faɗi wani abu abunsa ba komai ba ce in ka faɗi ta mu a nan ya zama mai rashin daraja ya zama kaza kuma kai ma akwai abin da in ka faɗa a can kawai za ka ba ka da daraja yau to saboda ka ga sai mutum ya kiyaye ya san abu da ya kamata yi ya to haka ake yi daga sai yake kama gimin manzon Allah amma shi abunsa ba yana yi bane don cin mutunci saboda ya rarrashi manzon Allah ne manzon Allah ya ba shi kulawa ma'ana dina so ya za a yi a samu su tsakanin su da manzon Allah na fata an gane ya ce to sai kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ina ce wala mugira bin shu'ba radiyallahu ta'ala anhu qa'iman inda rasulullahi sallama mugira bin shu'ba sahabi ne shi kuma yana tsaye a bayan manzon Allah zalla yana zaune suna tattaunawa da shi wannan urwa bin mas'ud as-sakafi shi kuma yana bayan manzon Allah shi ma ya saka hular kwano ya saka kayan kariyar sa ya rubuta jikinsa ba a gane wane ne shi sai dai in wanda ya san shi kuma ga takobi a hannunsa su ne ai bodyguard din manzon Allah a lokacin kan ko ma'ana a nuna bakon cewa fa manzon Allah da da jarumai yazo ga takobi a riƙe ana zazzara ido ana banga banga haka saboda tsorsar da shi eh haka ake ai eh asalin sunan banga da ake a Hausa ai ana nuna masu shiga gaban sarki ne masu yan banga banga masu kare sarki sai ka saka yan banga saka zama yan banga ina ba ta an gane to haka ne da saka bin su a hannu idan shi wancan urwa ya mika hannu ya kama giyon manzon Allah sai shi kuma mu gira sai sa kasan takobi mu rika takobi sai dake hannunsa yace kilk diji kul ka ta manzon Allah ko kaga shi kuma shugaba ne shi ba zai hana farar ɗaya ba saboda a nuna abokin tattaunawa cewa akwai waɗansu mazaje fa wanda wannan mutumin bai taɓa ba a gabansu. Ina fata an gane. To dai ga abin ya rike cewa wani kuma waye ne. Yake min wannan duka da takobi a abin za ka ce ai wannan. Ina fata an gane. Ya ce ina muke. Mama Husaifun ya rike takobinsa wa alaihi ligifarun ya saka hudar kwano da ba a gane shi. Fa kullama hawa urwa yadahu ila laysa sallallahu alaihi daraba bi yadihi ko haka ne ko yadahu bibe bin ali sai idan shi urwa ya mika hannu zai taba gimin manzon Allah tunda da farko haka yake tai sai shi dauke gane cewa to wannan abin da yake kamar kuma ya shiga wallahi daban sai ya zo tsaya gaba kan manzo Allah in ya miƙa zo ya taba sai dukkan hannunsa da kotar takwabin marikar takwabin sai bige masa hannunsa ya ce masa eh da'im eh faqala lahu akthir yadaka an alayhi tasma kar da hannunka ba kar ka taba jikin manzon Allah janye hannunka kar ka taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farafa urwa ra'su faqala man haza sai urwa da gabin yayi yawa ta daga kansa tun din waiwaye saboda ya sa hular kwano ba za ka gane wane ne ba amma dan maka ne an san shi sananne ne amma saboda ya riga ya shiga kariya ba zai gane shi ba fa qala man hada qalu al mugira bin shuba sai wani shine mugira bin shuba qala ayyu gudur yace a kaga mace amana eh mana lokacin jahiliya shi mugira bin shuba bar za mu karanta dai ko yake cewa ayyu gudur awalan sa'a sai gudratika yace ba ni bane ni kai ni rika shiga tsakani irin aikin da ke ni cin amana lokacin jahiliya ne shi ka sassanta kar a kashe ka kuma yanzu ke zaka zo kana duka na kana cewa kan tabbata cikin manzon ka je ka musu zance yanzu saboda shi bai san muhimmanci ko kuma matsayin manzon Allah a zukatan sahabbai ba inda ba musulmi bane a lokacin sai ga masa gori game da wani abu da ya mara na alheri a can baya wa kana al-mugira sahiba qauman yace abin da ya faru shine mugira bin shuba ya je cikin waɗansu mutane ya zama a cikin su ya zama kamar yana tare da su fil jahiliya faqatalahum wa kaza amwaluhum suka yarda da shi aka ci gaba da rayuwa aka sake mar kawai wata rana sun fita bayan gari ko yare ne kawai sai kashe su sai kwashe dukiyoyin su kawai sai gudu lokacin jahiliya ce jahiliya kuma me ba ai mutum zai aure mata babansa ma baban shi ya rasu matan da baban ya bari guda goma babban ɗansa gaba ɗaya sai gaji in banda uwar ta haife shi kuma ya ci gaba da zama da su a matsayin matansa haka wannan munin ai ya wuce haka mutum ya ɗauki yarsa budurwa yarsa ta kai ta kawo ya tona rami ya bulle da ranta da ranta fa ya tona rami ya bulle ta wajen tsoron kata da masa abun kunya haka ai karshen jahiliya ke Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin to shine abin da ya faru lokacin jahiliya ya je waɗansu mutane suka zauna da shi ana nan ana nan suka saba suka yi kaza suka kaza kawai sai wata ranar ya kashe su ya kwashe dukkan su kawai tafiyarsa to daga baya ka gano shine su waɗancan kabilu suka ce sai sun ɗauki fansa a kansa to shi ko mutanen maka ƙureshawa ya suka tura shi wannan urwa bin mas'ud ya shiga tsakanin wannan rikicin aka sasanta aka biya diya aka wuce gurin na fata an gane shine sai ke yi wa mugira gori ne wannan abin da ya masa da ke har wani makarar wani mutumin kirki nan fa kai kaza kai ta amanan mutane ka kashe saka tsirke su ni ne fa na zama Allah ya abin na ne na shiga tsakani tsakanin ku da su abin har yazo ya wuce aka gama aka sasanta ko eh ina ne yace fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama daga nan kuma sai tafiya su Madina sai je musulunta ma shi mu gira bin su ba ya ce faƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya ba wa urwa amsa cewa ammal islam ko fa'aqbil ya ce shi musulunci ai yanzu ya riga ya shiga musulunci shi kuma a ƙa'idar musulunci duk laifin da mutum ya yi kafin ya musulunta to daga ya musulunta duk laifin can babu ya ƙare Allah ya shafe shi yanzu an wanke shi tas kamar an haife shi yau ne da haka za a buɗe masa yanzu littafi sabo fil kamar yau ya balaga daga yanzu ne in ya musulunta kuma abin da zai na laifi in bai ciwo kuma har ya mutu to ne ya samu kuma sakamako a gurin ubangiji amma duk abin da ya kafa musulunci kuma ya riga ya wuce babu shi ya ce wa ammal mal dukiyar kuma da ya ɗauka ko ya zo gura ya musulunta ya ga musulunci dukiya kuma da ya ɗauka to ba ba ni ya kawo ba bare a ce ni zan zo ne biya ta za ka wannan dai kitsin an gama shi yanzu dai ai abin da yake gaban mu ina fata an gane yace wa ammal malu falastu minhu minhu fi shay'in yace dukiya kuwa ban karɓi komai a ciki ba ba ni ya kawo ba zaka wannan magana ta wuce thumma inna urwa jala yarmu qasaman nabi sallallahu alaihi wasallam bi ainihi sai sai ba tattauna da manzon Allah amma tattauna da yake sai yake kallon sahabbai ɗaya bayan ɗaya irin kallo ko na reni ko kuma kallon kwakwaf da kalli yanayinsu tunda an jima ana tattaunawa yana ganin motsin su a gaban manzon Allah da yaya suke yi mu'amala su da manzon Allah yaya hira idan manzon Allah yana magana yaya suke yi duk yana daukar rahoton yana kula da su har ya gama maganganun sa sai dawo garin Makka zai ba Qurayshawa labarin abinda ya je suke da manzon Allah ko nani bi ainihi وينذر ما يفعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم yana ganin me suke yi a tare da manzon Allah faraja ila sahabi sai da ya gama abin da yake sai dawo garin Makka gurin mutanen sa Qurayshawa fa qala sai ce ayi qaum ya ku mutane na wallahi na rantse muku da Allah laqad wafattu ala ko mulukin ni dinnan na je gurin manyan sarakunan duniya na yi zama da su saboda mutum ne wayayyen mutum tun a zamanin jahiliya tun haka mun faɗa cewa shi aka tura don ya samu sasanci tsakaninsa da mutanen can da mugira ya musu wannan abin lokacin jahiliya saboda mutum ne misali shahararren mutum a gari kuma wayayye kuma da larabawa na gurare da sun san shi saboda alaƙarsa da mutane ya ce ni kun san na yi yawo a duniya na je gun sarakuna manya-manya na yi zama da su daban-daban daban-daban daban kuma duk na ga yadda suke mu'amala da su da fadawansu amma wannan mutanen na manzon Allah na Muhammadu fa su na musamman sai ke ba su labarin sahabbai da irin abin da ya fahimta game da matsayin manzon Allah a zukatan sahabbai ina fata an gane yace wa fattu ala qaisara wa kaisar wa kisar na je gurin kaisara sarkin rumawa daular ruma a lokacin kasar sufin turawa kenan yace na je har fada su na ga zaman su da da sarakunan su da kuma fadawan ya suke mu'amala na je Kisra gurin sarakuna na kasar Iran a wancan lokaci dama su ne manyan dalolin duniya Farisa kenan da kuma Rum a lokacin duka yace na je gurin su na ga ya suke mu'amala tsakanin sarakunan su da kuma mabiya da kuma fadawan su din na gani na je gurin suna jashi na kasar Habasha ina fata an gane ba yake na gama duniya ba lokacin an tafi Turai an tafi yankin Asia an zo Afirka an gama a lokacin shi kenan yace wannan jashi wallahi yace na rantsi da Allah inni ra'aytuku menene na ga yace mulukan ko malakan ko ma ma ra'aytu malakan qattu ya'zimuhu ashabu ma ya'zimu ashabu muhammadin muhammadu yace wallahi ban taba ganin wani sarki da hadawansa ko mabiyansa suke girmama shi irin girmamawar da abokanan annabi Muhammad su girmama shi ba ma'ana sahabbansa yace na zauna a fadoji manya manya amma alaka tsakanin fadawa da sarakunan su ban taba ganin wani su girmama shugaban su kamar irin yadda sahabbai su girmama Muhammadu sai ke ba su labarin abin da yake yace wallahi an nakma nakmatan illa waqa'at fi kafradulin minhum ya ce, Wallahi, ko kaki ya tofar in yana magana ya yi kaki ya tofar, to ba ta faɗuwa ƙasa shi manzan Allah, ɗaya daga cikinsa kuma zai tafe, ya shafa a jikinsa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Haka shi bai sandawar garin ba. Ai, in ka samu kakin manzan Allah, ka shafa a jikinka, ai ba kai ba jahannama. Kuma ƙanshi a duniya har ka mutu kana ƙanshi ne. Saboda rigar da manzan Allah yake sakawa, wata rana ya kwanta ya yi bacci matarsa ummu salama ana zafi kamar ka ce irin yanzu sai ya yi gumi ya ce da manzala tashi gun da ya kwanta din ya yi gumi da ke ana an fulansa na fata ne haka fata ayi ba ta shin ba ta shin yi gumin ba ai an yana jiki ta sai na ta tatsa gumin ta zuba a kwalba ta ce ban taba jin turare mai kanshin sa gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rigarsa da ya bari bayan ya rasu idan mutum ba lafiya sai zo in yana da yana da gatan ya shigo gidan annabi gurin matansa ta dauki rigar manzon Allah sai a wanke ruwan sai a matse a bashi ta sai ya wanke sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan zaka bari da ranka da ran shiga shi a gaban ka yayi kaki ka jiga bar shi fada kasa eh kaga ba zaka iya ba ba zai yi ba saboda shi din na musamman ne amma in ban da shi ba a taɓa yin wani kamar sa sallallahu alaihi wasallam alaikum salam eh dama kawai haka suka ce ayi malamai na suna suka ce ba a babu wani abu da ya shafi manzon Allah yanzu a wanzu a duniya kamar a ce a samu gashin jikinsa ko rigarsa ko takalminsa ce babu babu babu kawai M49 ba ma wannan lokacin ba kamar shekara 200 bayan rasuwar manzon Allah ko 300 zamanin mulkin Banu Banu Abbas wani sarki da gaske suna zaune kawai sai wani shugo fadarsa suka gaisa sai dauko takalmi a cikin wata zakka ya ce masa ya kai jikan manzon Allah ya amirul mu'minina wannan takalmin manzon Allah sarkin malami ne da lokacin duk malamai ne sun san abin da suke sai ya ɗauki takalmin sai ya sumbaci takalmin ya rungume shi sai cewa trezara a ɗauko dinare dubu a bashi aka bashi ya tafi sai ɗaya ya ce masa malami na ta yaya ka san takalmin manzon Allah ne ya ce masa na san ƙarya yake to amma in na ce masa ban yadda ba na kore shi me zai je ga mutane ya kawo min takalmin manzon Allah na kore shi haka sai na karɓa na aji saboda a wuce gurin na mata an gane kuma shi ne shugabanci ai shi ne shugabanci mutane kana jiza a makariya kana sane kuma suka bari a makariyar don yi zama lafiya an ba da labarin shehun barna wancan shehun mustapha da sallah masa rahama yana zaune a fadarsa garadan fada suka zo yan fada anan ba su da kuɗi kuma sun ga ana ɗaukar sa'a ta karatu ba samu ayyuka ba suka kawo rago suka ce masa ba shehu ga ragon addu'a ce a wannan mai kyau ne wannan nawa za ki mata sai kawai ki saba shi wace wannan ba kuma zai saya ta to nawa ne suka ce dubu ɗari misali a wancan lokacin sai to a ba su a saka shi a cikin gida wa shiga duka ɗauko ragon ne suka ƙara kawo ya ƙara siya yadda suka yi sau uku suka ce wani hudu ya ce to ai wannan ragon ai ya gaji ku canja wani mana banda ku ya suka fita a guje kaga ya san ƙarya suke mar amma to in gidanka ne ya za a yanzu to daga wani kuma ga ba su ƙara kawo wani kitsin su sun san ya sani ya rabu da su sai aka wuce gudu to a mulki ana irin haka da dama ai ba kawai mai cewa kai dole kirkire kirkire sai an yi kaza zaka sha wahala zaka sha wahala kana gani a makariya kuma ka yadda to ya zaka saka bota hanya ta maganin karar a hankali su haka wancan shekara da wuce ɗari biyu da rasuwar manzon Allah ma kenan aka kawo takalminsa na ƙarya kuma ya siya da kuɗin da ba a taɓa magani irin shi ba don a wuce wannan kes kabarin kuma yanzu kawai maganganu ne kawai a ba ka nuna maka wani hoto a ce wai kabarin manzon Allah ba na nuna ba a wayoyi ai ba gaskiya ba ne yanzu a duniya ba wanda ya sai biya maka ya kabarin manzon Allah yake fitar maka hotonsa babu shi sama da kusan sama da shekara kusan dubu ɗaya ba a shiga gurin kabarin har yanzu har yanzu ba ba wanda ya sai shiga gurin yanzu Ka'aba za ka je a buɗe man ka kai matsayi ka santin tana buɗe amma wannan kabarin manzo Allah babu wanda ya buɗe masa ko shi haka aka bar shi Allah kare kayansa amma kaga an fito maka wani abu kamar kabarin yan toki a cikin kabarin manzo Allah an yi wani abu an yi hawa hawa annabin da ya ce idan aka binne mutum in aka yi ɗani ɗaya daga ƙasa ya wuce in ya wuce ɗaya kare wuce ɗaya haka tudun kabari in ya wuce haka abu a share ya ce sadana aliyu ka rika tafi inda kana da har ka mutu inda ka kabari ya wuce tsani daya to ka rushe shi kuma shi zai mutu a awana shi a masa wani tayil a markaza ai ba na madina bane ba a waya ka gani ko madinan ka je ka gani yawa ai na madinan ka je ba an ka leka ba za ka gani komai ba ba nan da ka je gani ana shagabacin manzala ba idan ka je ka tsaya a gun tsakaninka da asalin ma asalin wannan net net ai akwai tafiya ta kada ganin zuwa filin nan so ko ka tsaya bakin karfin ba zo ka leƙa haga cikin ba kuma ko ka je gunda ka shiga wayannan askarawan a taka je wata ba ka tsallaka ka leƙa ba ba za ka hango ba saboda tsakanin gurin da asalin kabarin an yi gine-gine sun kai hawa biyar ko shida saboda a bashi kariya sannan kuma ta ƙasa an yi wani dakin na musifa ya fi kamar ka ce kilomita goma a ƙasa kada ko tana ko da ka fito ta ƙasa ba za ta yi ƙasa kuma can kasan gaba ɗaya ba rike so da ne a kasan gaba ɗaya don a bashi kariya to ta yana mutum zai gani suna hana mutane zuwa gunne ma da kada samu turmutsu ko har aje a mutu amma ko an bari kale kala ba za ka gani abin da za ka gani so kaga kawai ana yi ne wani abu daban amma za Allah ya wuce haka ya roƙi Allah cewa kada Allah ya sa kabarin sa ya zanto gurin bautar mutane kuma Allah karɓa masa Allah karɓa masa ka gani sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in kaki manzon Allah ya tofar to baya faɗuwa ƙasa sai ɗayan su ya tafe ta kuma sun mudallata bi jasadu ya shafa duk a jikinsa kakin manzon Allah kira ina mikin sallallahu alaihi wasallam yawa fadalaka biha wajahu wa jaldihi sai mutum ya tafe kakin manzon Allah sai ya shafa fuskarsa da kuma sauran jikinsa kuma haka ya kamata saboda darajar manzon Allah shi komai nashi mai albarka ne da haka duk gun da ya taba in aka ci kai sa aka taba gurin kai tsaye to kai tawo wannan yasa Ukasha bin Musin wata ran yayi dabara cewa tunda manzon Allah ya ce duk wanda in dai musulmi ne fata ita ta fata ta ba zai shiga wuta ba to sai dabara da manzon Allah ya zo zai da su sai ke cewa duk wanda a cikin ku ya san na taɓar wani abu na wani haƙƙin sa ya faɗa in biya shi tinkin mata lahira dan alahira su ba a biyan bashi ba a biyan haƙi da wani abu ba a kuma yafiya sai dai a biya da aiki na gari ya ce maza to ni dai wata ran kana kan dabbar ka ka shauɗa mata dubara ka dan gyara ta wuce sai ya jibba ko tattar da ke ni a bayana yace to babu laifi sai yanzu ya da ina so in rama hankalin kowa ya tashi a gurin aka ta kuka sahabban zai ce ba ruwanku ai ni na mar kuma ni yace zai rama a dauko tsammagar aka dauko ta yace ya manzo Allah lokacin da ka abin ya samu ba ni da ba ni da ba ni da mazani kawai na daura iya dan zani na ne a kunkumi nan haka fa ta babu komai ma'ana ban da riga sai manzo Allah ya cire mayafin sa da ya rufe nan jikin sa da shi sai ya cire shi kuma sai zago ta baya sabai sun rufe ido zaka ga da kin zala gaban ka ai ba za ka yadda ba ai ba za ka ga abin ba ai ai ba zai yi ba ai kawai sai ya jefar da bulalar ya cire shi ma ta rigar sai rungume za ta baya ya fahe da kuka sai ce ya haka ya manzo Allah haba ka ce duk wanda fata ta taba fatar ka zai tafi aljanna shi yasa daga tuni ba ni chance in musu irin hakan ba yanzu ba Ukasha bin Musan kenan Allah kara masa yarda to ka gani to haka wa zai yadda kuma a ce manzon Allah na raye ya tofar makaki baka dauka ba yana raye ya alwala baka tare ruwan alwalarsa ba inda alwala tare ruwan alwalar suke ko inda inda sarari a sa wani abu ya zuba a ciki sai an rarraba ruwan in kuma gurin ba zai haka ba sai kowa ya miƙo hannunsa wanda ya samu ya kan fito sai dan miƙa wata ya ta shafa ya ta shafa jikin ka haka suke yi Abdullahi bin Abu ce da aka je aka yi karantu ruwa zalla ce a je a nemo ruwa ko yayin aka samu dan wani ruwa dan tsiris da kai mutum ya ma sha ba aka zuba a cikin wani abin zuba kamar ka ce kwano ko ta roba a yanzu ke sai manzo Allah saka hannunsa a ciki yana saka hannunsa kawai sai ruwa rika kulkulowa ta yatsun manzon Allah a cikin wannan kwana kulkulowa kamar idan ruwa kamar rijiya kamar bohol an yi dirilin kawai rika kulkula mutane sama da dari nawa kawai suka rika diba yace sai musu habbai suka zo yace duk mai bukatar ruwa zo ɗebi ruwa yace sai ni kuma ne Allah ya kimsa mu ta dabara su suna diba domin a je a yi alwala a saka a sarkani kuma kawai diba nake ina sha ko shi kan fita ke daga ya taɓo daga hannun annabi a ciki ya ɗebo kawai saka a bakinsa har ga kowa da bara ke to sahabi abin wasa ne alaihi amma na matsayin na manzon Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu a duniyar sunna annabi kadai ke da wannan matsayin babu wani ban da shi amma ga yanzu yan bid'a sun mai da kansu haka suka ga wani zindi wani zindicin kato baki kirin kazani waye alwala wata iburon kaca ka sha bala'i kuma ga ka da kudirin masifa domin zaka ci ai to ka ma yi kudirin cewa shi yana da amfani haga halar shirka ta shiga ciki sannan kuma ka hadatti haga zunubi bikir in ya daina maka wayo wayo kafar da yawo ka kama ya ka kama ya lashi to yasa ita sunna tana yanta mutane ne ka baka yancinka matsayin annabi ne shi kadai shi kadai Allah ya ba babu wani banda shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in amarahum ko ibtadaru in ya ba su umarni a yi kaza rigirigi ake ya ce kaza za a yi daga mutane biyu sun tafi sai da in ya ce wane je guri kaza amma ya ce kaza mana a ɗauko wannan sai daga an tafi kamar mutum goma kowa so yake samu albarkar cewa ya yi wa manzon Allah aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya ce wa in tawadda in kuma yayi alwala kadu ka tatluna wanda tawadda idan yayi alwala kadu ka tatluna alami wadu'ahu in yayi alwala kuma kai ka ce za su kamar za su fada a gurin kokarin ɗiban ruwan alwalarsa ma'ana wanda yake zuba wanda in ya wanke fuskar sa misali to haka ruwan ba zai zubo kasa ba to sai a tirere ne kowa ya ko hannunsa ko abin zuba sa dan ruwan da shafa man falka manzo Allah kai din ka kai ka sha ka same shi ka sha ka shafa a jikinka har ka shiga ni'ima da albarka ta illa masha Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa kuri shawa labarin abin da safi cikin manzon Allah yace bai taba ganin haka a gurin sarakunan duniya ba sarkin Rumawa sarkin Farisa sarkin Habasha duk da gaga gurin su ba wanda yake masa haka sai su ne manyan sarakunan duniya kamar a yanzu ka ce shugaban Amerika ko sai na ina kuma sai na China ko na Rasha ko na ina kai wannan talaka bai da kusis nan tal na Faransa wannan wai ke magana sarakunan duniya ai hirme ne shi ba saka ya take ai eh dai ka tafi can wasu wurare to sai England dai haka hmm ya ce wala ta kallama idan ko manzon Allah yana magana tsakanin su ko ainihin gunna ne ban gani ba wala ta kallama yace khafadu aswatahum sai su saukar da muryar su kasa mana in zai yi magana da daga cikin su yana tambayar sa ko yana neman ya faɗi wani abu to shi wanda zai yi magana a gaban manzon Allah zai yi magana ne muryar sa kasa kasa saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama haka Allah koya musu ko yace ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi in za ku yi magana a gaban manzon Allah to kada ku yi magana muje ku a sama ta fita manzon Allah ba wulin ba kar ku haka ba a masa haka aka ba wa sahabbai da mabiya ladabin zama da manzon Allah yara ga an rubuta inda aka da dai kabarin manzon Allah har yanzu an rubuta wannan ayar a gurin ma'ana idan ka zo Madina ka shigo cikin masallaci to ka nutsu za ka tafi ziyarar manzon Allah to kada ka yi hauragiya kar ka yi surutu kar ka yi abin da bai dace ba kada ka cikin nutsuwa amma mutanenmu baƙaƙe 'yan Afirka ko 'yan Najeriya 'yan masifar solfi a kabarin annabi fa kabarin manzon Allah fa sai ya juye baya wa kabarin kuma sai ya solfi din kansa haka babu tarbiyya ce ai babu ladabi a ce yanzu kaddara manzon Allah na tsaye ka juya masa baya kai ladabi amma an ka hana mutum ma in ga dukkan daga toshi kenan ma sai sai zaga wata ran baka na he saboda ya jarabta kansa da musifa sai bayan ko shekara daya kawai wata daga ya question gashi nan a Madina gashi kaga shikenan ka bata aikin hadin ko umara kuma daga ire ta shine sharrin wannan wanda ku ba ku gane ba yasa an kaje aikin hadin ko umara ba ruwan ka da daukan hoto ko ina ma kawai kai hakuri kar ka je ka bata aikin ka ba tare ka sani Allah ka tsare imanin ya ce na miki wa ma ya ji azinku wa ma ya hadu na nazara ilaihi da ta'azimin lahu ta'aziman lahu ba sa iya kallon manzan Allah fuska da fuska saboda girmama shi in zai yi magana sai su kun kai sun kai da kansu ka san ko a yanzu in ka zo ka gane wane ne yake kimanta ka cikin mutane to ka kallon kuna magana da shi kaga mutum ya kura ma ido kuna ko ice aga babu to kawai wannan kaga ba wani rasa tsakanin ku shi bari kuma wani abu bakin ciki a ce mace ta maka haka to kaga wannan kai mai hankali ne in budurwar ka ce ma to ka gudu dan ba matar aure bace in bazawarar ka ce ma ka sulale dan ba matar aure bace ka'idar ya mace tana jin kunyar wanda ta zai aure ta amma kaga mace idanta idanta kuru ɗaya da kai ka wata idanta ba sai da kai ka sun da kanka haga ai babu kyau ai to sai kuma koya ƴaƴanka in ana magana ta saka nana ki ba a kallon idan baba ko muke zo haga sai sun da kansa har ya zama ya zama cikin su to daga nan ba zai iya ko na gaba da shi irin wannan kallon ba amma yanzu ba ya zama la haula wala quwwata kuma tarbiya ta lalace mana Allah ka tsare imani ka shirya da zuri'ar mai Allah yace ba ta iya kallon sa saboda girmama shi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu qadim ko nani arada wa in arada alaikum me fuqatun rushidin fadluha daka ni ina ba ku shawara ku kuri shawa wallahi idan ya faɗa muku wata magana ta ayi sulhu in dai ba wata magana ba ta aibu to ku karɓi sulhun sa kaga yayi dabara da hankalin sa ya gane cewa yanzu matsayin manzon Allah abun sahabbai ba karamin matsayi bane da haka waɗannan mutane in manzan Allah ba su umarni akan ƙurishawa to ko bai faɗa haka za a yi za su mutu ba su damu ba za ka ce shi na ba da shawara in dai taho da magana ta sulhu to ku karɓa a yi sulhu haka shi kenan ko ya ce laƙari ina ne laqad azhalahu ma ra'a min al-mi min i'tidar as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum eh minhum bil islam yace ya ga abin da ya tafiyar da hankalinsa game da sha'anin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata irin tarbiyya wani irin darajawa da bai taba ganin irin sa ba gahi dai manzon Allah ba kudi yake da shi ba ba kudi yake rabawa ba ba mulki na mulki na mulaka uba ayi fada ayi soraye ayi shimfudu ba haka manzon Allah yayi ba hasali ma ina ne fada manzon Allah masallacin sa masallacin manzon Allah kuma har ya rasu babu ko tabarma a ciki kuma rufin da aka wani saman ma kaba ce ta dabino aka yi rufe ta in aka yi ruwan sama yana shiga ciki na fata an gane babu tsauri a masallacin manzo ko ɗaya san da yake rayu kisa da daddare karnuka ma suna shiga masallacin manzo Allah da daddare ba kowa ko shi wasannin su fice kayan su haka yi rayuwarsa yadda kowa ya rayu normal cikin ba wani abu na mulki na kaza ba haka yi rayuwarsa idan ka zo ba za ka gane shi ne annabi ba in dan kayan da ya sa ne ko kuma dan gun da yake zaune yanzu ka je fada sai an ce maka ga sarki ana gani ga san kawai sarki ga sarki ne ko gun zaman su kadai ga san kawai sarki ne yawwa shi kadai ne zaga a wani guna musamman ba sai an ce ma shi ne sarki ba to ko haka game da sarki ba ba fada ba ka san kawai sarki ne shi saboda shiga da ta daraja da kaza da kaza da sauransu to amma manzo Allah shi ba haka ya rayuwarsa ba sallallahu alaihi wasallam kuma ga sahabbansa suna mara abin da wa'ancan manyan sarakunan duniyar mabiyansu ba sa musu gashi fara ta ta mulki zaka shiga manyan gurare da gwalagwalai da menene da meye amma duk da haka ne ba a musu darajawa irin yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa wa shaddatu hubbihim da kuma da suke tsallin san manzon Allah wa yatiramuhum da kuma da suke mutunta manzon Allah da sallama ya ga da suke kimanta manzon Allah suke kuma kaunarsa ta da ko kaki za su dauki kakin su hadiya su shafa a jikinsu haga ƙarshen mutum takin wa hirsuhum ala ne tabarruki bihi alayhi salatu wassalam da kuma da suke kwaɗayin neman wani abu na albarka ya taɓa jikin manzon Allah yayi alwala a taruruwan alwalar a sha ko a shafa haka neman albarka ne wannan in banda manzon ko babu wanda za a yi shi a duniyar sunna sai dai a duniyar NBD a saka kacin layin musifa eh kawai wannan shine wa huwa amrun kasun bi rasulullahi sallama yace wannan al'amari ne kuma da kadai yake banta da manzon Allah ne shi kadai duna ghairihi babu wani da aka tabe haka tarihin duniya sai dai a duniyar yan bid'a da suka zo daga baya irin malaman sufanci masu mai da kansu matsayin manzon Allah ko na Allah sai su nika nuna mabiyan cewa su za ka girmama ka samu matsayi a gun Allah sai ka ta musu hidima ko in yana so ya huta ma akan kujera sai wani durkusa ya sa bayansa sai tsoro ka basa kai yasa manzo Allah kuma ya hana ma kana zaune haka shi yana zaune ka zo bayan ka tsaya ya hana wannan ma da kaga an yi abu ne kamar na dabarin yaki kawai amma haka kawai normal sense ya hana in yana tafiya baya ba za a zo a rika bin bayansa ba shi ne a gaba kuna bin sa baya du a manzo Allah baya haka yawwa sai dai ku abu za kawai haka ina tsakiyar kuna gefe gefe a ciki amma ku zo bayan shi duk haka ko kuna masa zagi kai ne zagi a gaba kuna gafara ga dan zaki din giwa Allah ba a masa haka eh ku gafara ga sarkin duniya kuma ƙarya ne ba ciwon kai ma zai saka shi cikin masifa ya rasa ya zai ya kasa bacci Allah ubangiji ya sauke to manzo Allah baya haka ko bai koyar da haka yace kuma ya ga yace wannan abu ya keɓanta ne ga manzala shi kaɗai ya ce waliza don haka ma lam yasbut min an ahadin minhu annahu fara zalika ma'a me ghairihi sallallahu wasallam ba a taɓa samun ingantacciyar magana cewa wani daga cikin sahabbai ya yi wa wani bayan manzon Allah irin wannan neman albarkar ba misali da manzon Allah yake raye idan aka mutum haihuwa sai ɗauko jaririn sa inda sa daddara ka haifi yaron da sassafe sai ɗauko jaririn zuwa masallaci bayan sallar asuba sai mai koma Allah cewa gashi an mun haihuwa jiya me yake bukata ai wa yaron at-tahlil kuma masa addu'a sai manzo Allah saka dabino a bakin sa ya tattauna shi ya laushi sai ya bude bakin yaron sai ya diga masa dabino yawun manzon Allah mai albarka a takuɗe da dabino shi zai fara shiga cikin ɗanka da aka haifa ma a ga na ƙarshen albarka ke yasa sahabi shi kawai gade bawo ne shi sahabi an gama ne ba za ba a yi ba za a ƙara irinsa ba shi kaɗai ne sahabi a ce ɗa a haife shi farkon abin da ya fara ci a duniya shine yawon manzon Allah da dabino a haɗe to wannan da yake da sauran mutane a duniya ai ba zai da mazan ba ai mazala kuma ya masa addu'o'i ya shafa mar jikinsa amma da manzon Allah ya rasu ba taɓa ɗauko jariri an kawo sa zama Abubakar ba tare da cewa kuma duk sahabbai sun yadda bayan manzon Allah babu wanda kowa daraja a al'umma sai Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali amma duka waɗannan su hudun ba a kawo jariri gurin su dan a nema masa albarka saboda asalin abin da ake neman na manzon Allah ne kuma shi baya na ba ta kun gane ya saka ce malamai to game da asahanik da ake wa jariri a saka dabino a bakin wani ya tattauna ya saka ma yaro a bakinsa tunda manzon Allah yana yi wa yara to yanzu yara ta yi aka maka haihuwa eh sai kai ranka da kanka ko to sai ka samu amma kai idan za ka yi idan to kai mutum ne mai tsaftar hakuri kar ka zama dan duk nono ka je ka jefa yaro wani bala'i daga zuwan yaro ka saka masa wani poison virus har ya mutu ba zai warke ba Allah a yanzu za ku samu ne samu mutunci na dalili har ya mutu mutu warke bai har ya mutu shi yasa ƙa'ida ta ilimin likitanci akwai abin da ya kamata a ba mace mai ciki daga wata hudu zuwa ta haihu domin idan yaro samu wannan sinadarin yana cikin ɗan tayi to daban yake da bai samu sinadarin daga haifarsa zuwa wata shida akwai abin da ya kamata ɗa ya samu in bai samu wannan ba za ka ga ba daidai yake da wanda ya samu wannan abin ba a ce ya samu nonon mahaifiyarsa tana tana koshi baban yana so abinci mai kyau tana ci tana koshi ko nono fluently ba yankewa ya sha nono ya tumbatsa wata kakar mu ta rasu Allah mata rahama ta ce mu idan za ka yi aure ka samu babbar mata mana mai jiki manya manya ta ce ni lokacin da ta ce mu zan yi ita ta ce saboda ɗan ya samu abin da zai sha mai yawa kuma haka ne ba ba sakwata ya ce wai duk mai san ɗan ƙwarai ne ya aure isassa ma'ana ka aure ingarmar mace an ka ɗauko ta mata kamar an san mata yar tiri daga kai ta ba da su bata bata jiki ba ita yar wata ƙwainanuwa da ta kalin ya kai ko sa kamar kadangaru haka shekara sa goma haifiyar amma kamar ɗaya shekara bakwai haka ai bai bai kaka sa hankali ko duk da ma dai ba haka amma dai ai abu mai sura mai mai kiddabiri ai abu ne mai kyau abu ne mai kima tunda har yanzu masu kiwo masu na ɗaukan bunsuru mai diri mai sura mai kyau kafin su gadde su saka a cikin garkin su da kuma kai zaka je ka aure wanda jinsin su akwai kananan gabobi da sauransu ko to dai kamar haka misali to shine bari a zogun ai ba mu zo karshe ba ko akan gabar nan zamu tsaya yace eh yace ba taba samu ɗaya daga cikin sahabbai ammar haka ba saboda manzon Allah kadai yake a duniyar sunna kenan amma kana duniyar yan bid'a da waɗannan ƴan shehunan na ƙarya da cin amana sun ɗaura mabiyansu akan wannan layin na ƙarya su cuci mabiyansu idan baka da kuɗin kawo baka ɗaukar hidimar shehu to sai baka kuma ka dawo yana baka ruwan alwala kana sha haka shiga uku haka shiga uku ya go ya yi gumi ya miƙo maka rawanin sa ka goggoga kanka na ruwan tsatsoya ka shiga uku a gani wannan duk ta gaba da dai bane manzon Allah kaɗai yake da wannan kimar sallallahu alaihi wasallam yace da haka ba taɓa samu wani ya ga waninsa ba aisa tu sam ina miki ma yace eh mahama kanat me manzilat manzilatahu diyin darajar shi wannan mutumin take a cikin sahabbai to ba taɓa samun an ɗauko an gogi jikinsa don a samu albarka ba ko an ɗauki guminsa ko an ɗebi ruwan da ya saka hannu a ciki don a nemi albarka ba babu wannan saboda manzala ne kaɗai yake da wannan abu kuma ya koma ga Allah shi yasa ga kuyangi suke ɗauko kayan ayyukansu da sassafe sai su kaga manzo Allah sai sa hannu ya musu addu'a dan abin yi albarka ko ya je gonar Jabir dan Abdullah zai biya bashi baban sa ya rasu an yi girbin dabino ko bai kai a biya bashin hankalin Jabir ya tashi ya ce manzo Allah ka zo ka taimake ni a roki waɗanda mutane su mana su daga mana kafa sai baɗi suka ce su ba su yadda ba dan Yahuda za ta ba damuwa tare dabino a buɗe ya tara za ta tattaka shi ya yi adalci auna musu da ya wuce buhu biyu ba aka auna sama da buhu ɗari kuma dubi na nan bai ragu ba saboda me darajar manzon Allah sallallahu mun karanta da ku a yakin kan da nan Jabir da ya ga manzon Allah cikin sa ya daure da duwatsu saboda yunwa sai hankalin sa ya tashi ya ce manzo Allah a dan mun izini mai in je gida ya ce to kace ta bari ba za a je gida a dawo ya je gida ya ce matarsa ce ta ga wani abu a gun manzo Allah ban ji daɗi ba yunwa ta sa ya saka har dutse a cikin sa ya daure saboda yunwa babu wani abinci ne a nan ki dan dafa a ta ba manzo Allah ya ce ta ce akwai wata yar alkama sanayya daya dan mudu rabin dan maraha misali an ga ta sanayya zo ne zaro bi sun sanayya ba to rabin dan marafa roba daga kuma wata yar akuya yar karama ta to cin gashi kin ita akuyar kawo mu yanka ta ta wannan sanayar kuma ta alkama ya sirfa ta a murza a mana burasa a dai dafa abinci ga nama dan karamar akuya an yanka bai fi mutum biyu su ci ba ko uku sai ya zo manzala sai manzan Allah ya zo tsara ce akwai dan wani abinci a gida ka ɗan tashi ko kai da ɗan mutum biyu ko uku mu je ku ci mana to manzala kuma shi ai ba annabin ruwa bane yace an yi abinci ce eh to masha Allah ya abincin yake yace wata ƴar karamar akuya ce da kuma dan sanayya ɗaya ko roba ɗaya na burasa na alkama da muka murza za a yi burasa da shi yace to Allah ya sa musu albarka ka je ka ce wa matarka kar a sauke tukunyar akan wuta gurasar ma a batta inda take har sai na zo ya ce kai wane ka shelanta mutane su taho a gidan jabir akwai abinci jabir ya ce na shiga uku yau zan yi abin kunya na ce abincin mutum ɗaya ko biyu a ɗaukar mutum ɗari ko dubu ya zan yi da su wannan abin kunya na shiga uku ya fita a guje ta gidan matarsa ya ce ke mun shiga uku ta ce me faru ya ce ga hamzala da sahabbai gaba ɗaya sun taho ta ce masa ya tambaye ka yawan abincin da yake babbar mata ce ai ba yarinya ya ji aura ba za babbar mata ya aura kuma gogaggiya ta ce ya tambaye ka abin ta ce eh ya ce me ya ce ya ce ya ce a bar tukunyar akan murhun kuma a bar gurasar ma abun da aka gasa ta ta ce to karkata da hankalinka tunda ya san abin da ka faɗa mata to ba za mu ji kunya ba kuma haka ake da mazala ya shigo ya ga tukunyar nama ya sa hannunsa ya juya ya taba wannan gurasar ya ce to a rika tarowa a saka a kare a kai mutum goma su shigo ku ci ku koshi kun koshi in ku fita goma ma su shigo haka aka rinka yi a sa zu da ya ga ne ya ga ne gona ma sai a zuba a kare a taro gurasa ana saka ta tare kuma wata ta ƙara fitowa a gurin saboda mai albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka suka ci suka koshi abinci ko bai rago ba manzon ya ce to kun ga mun koshi Allah muku albarka ya ci musu addu'a to wannan kuma ku raba duk makotan ku saboda yunwa ake kaga albarkar manzon Allah ke to yace duk araba makota kowa ya ce ku to kaga albarkar manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam amma an banda shi wa ka taba ji an yaka taron duniya sai ya baka labari wai wani shehu a tutawi an hau jirgin sama da shi ah eh mana wai an hau jirgin sama da shi sai aka ce masa wai aka wuru a ce naka ce mai ne ya kare ka ji ba wai da jirgin sama mai ya kare wai sai ce a kai ba wani abu mu je to mota ce wai sai sai kawai malaje kuma turkinki aka tafi inda za a je kuma ba abun da ya rubu ka ji wani tatsuniya da Allah ba ka ji tatsuniya to shi asuwa ka ji wa faɗa Allah labari kuma wai mutum zai faɗi wannan wai a matsayin wai a gun ɗalibai yake faɗa yana cimba mai malam to mu shehu manzon Allah da shehu saboda haka duk abin da manzala tambaye ta shafi nashi shi muke faɗa banda shi ba mu da wani mu shi kaɗai muka sani shi muka rika shi muke so mutu a hanyarsa mu tashi a tutarsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace to sai a tsaya nan ko to sai sati muna raye sai mu ci gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله